الحمد لله الحمد لله العزيز الغفار يقلب الليل على النهار ويقلب النهار على الليل إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا يحصيها غيره مما نعلم ومما لا نعلم تقدست أسماء ربنا وعظمت صفاته لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبشر برحمة الله وجنته والمنذر من عقوبات الدنيا ومن النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأبرار أما بعد فاتقوا الله عباد الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا معاشر المؤمنين والمؤمنات من الآفات الكبرى والمساعب العظيمة التي نجدها انتشرت وتفاقمت وتعاظمت في مجتمعتنا عادة الكيل والقال وقال فلان وبلغني عن فلان وقرأت أو اطلعت على رسالة وصلتني بالهاتف فتقبل كثير من الناس مع الأسف الشديد كل ذلك وأذاؤوه بين عامة الناس من دون استناد إلى إلى برهان صحيح قاطع ولا اعتماد على دليل ساطع وهذا باب فتنة ومحنة على المجتمع لأن تناقض الأحاديث والأخبار التي لا صحة لها من أساس يحمل المفاسد يحمل المفاسد العظيمة ويتضمن الآثام الكبرى التي تفسد وتمزق المجتمع وتجر من الويلات ما لا يحصى ومن الشرور ما لا يقتصى لذلك جاء جاء النهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه قال إن الله كره لكم ثلاث قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال نعم أيها الأحبة الفضلاء لقد ابتلي الكثير منا إلا من رحم ربه بمرض السرسرة وقيل والقال فانطلقت ألسنة الناس في نقل كل ما يسمع من الإشاعات فينشرونها دون تثبت من مصدرها والتحقق من صحتها ولا سيما في هذا العصر الذي انتشرت فيه وسائل الاتصال السريعة والحديثة ألم يسمع هؤلاء ألم يقرع سمعهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبه ويحذر من هذا الخلق الذميم فقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفائل بالكاذب والكذب علامة من علامة النفاق والعياذ بالله فأمسك عليك لسانك يا عبد الله ولا تؤذي الناس ولا تتبع عوراتهم ولا تتهم بالباطل لمجرد كلام سمعته أو وصلك عبر الهاتف أو عبر من وسائل الاتصال الإسلام يا أمة الإسلام يدعو للستر وصيانة الأعراض وعدم تتبع عورات الناس والتشهير بهم فالله عز وجل ستير يحب الستر ويأمر عباده به لذلك جعله سبحانه الجزاء من جنس العمل فمن حفظ عرض أخيه المسلم وستر عورته حفظ الله عرضه وستر عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم وفضح عرضه كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل, ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا الناس ولا تؤيروهم ولا تتبعوا أوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم يتتبع الله عورته ومن تتب ومن يتبع ومن ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته فالواجب على من يخاف مقام ربه ويخشى العذاب البعد عن الخوض مع الخائذين بكيل وقال وألا يشغل نفسه بما يخدش دينه ويعرضه لغضب ربه وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الغبال حتى يخرج مما قال وردغة الغبال إسارة أهل النار عباد الله حرمة أعراض حرمة أعراض الناس عظيمة في الإسلام كحرمة الدماء والأموال لذا فمن أعظم الظلم والكذب والافتراء على أحد من الناس قال ربنا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقد صح عن النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم أنه قال الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام أربى الربا شتم الأعراض أي الوقوع في الأعراض وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في موقف عظيم حرمة الأعراض والوقوع فيها كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد ولما عرج به صلى الله عليه وسلم مر على قوم لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقال يا جبريل من هؤلاء فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعرابهم من هذا المنبر عباد الله أوجه هذه النصيحة إلى العابسين بالأعراض الناس إلى هاتك الحرمات نصيحة إلى كل من يكشف أورات الناس ويعبس بأعراضهم فيؤذيهم في زوجاتهم أو بناتهم أو أخواتهم فيا أيها العابسون بأعراض الناس إنني أخاطب فيكم بدينكم فإن لم يكن عندكم دين يردأكم فإنني أخاطب فيكم الغيرة فإن لم يبقى لكم منها شيء فإنني أخاطبكم في أخاطبكم فيكم رجولة فإن لم تكونوا تحملون شيئا من الرجولة فليس إلا أن أخاطب أن أخاطب فيكم ما تبقى من آدميتكم فاتقوا الله الذي يراكم ويسمعكم يراكم ويسمعكم وأنتم تتحدثون في هواتفكم أو ترسلون عبر صورا أو رسائل صوتية أو أي شيء آخر تعبثون بأعراض الناس وتهتكون أستارهم وتقتحم حرماتهم وأعراضهم أما علمتم أن الله مطلع عليكم ونادر إليكم أما علمتم أن الله سبحانه لو شاء لفضحكم وهتك أستاركم لو شاء لسلبكم العافية لو شاء لأخذ أرواحكم في تلك الحالة ولكنه سبحانه يمحل ولا يحمل أيها العابسون بأعراض الناس إن قل خوفكم من الله وعقوبته في الآخرة أفلا تخشون العقوبة الدنيوية أما علمتم أن الجزاء من جنس العمل أما علمتم أنه, أنه كما تدين تدان أما تخشوا أن يسلط الله عليكم من, من, من يؤذيكم في أعراضكم كما تؤذون الناس في أعراضهم أليس لكم أخوات أو بنات أو خالات أم أمات أفيرضى أحدكم أن يؤتك عرضه وتنتهك حرمته بالطبع تقولون لا فكيف ترضون للناس أيها العابسون بأعراض الناس أحذركم من انتهاك حمى الحرمات أحذركم من أذية المؤمنين والمؤمنات والناس فإن عاقبته ونهايته أليمة وعقوبته عند الله عظيمة قال ربنا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أيها العابسون بأعراض الناس أدعوكم إلى ما فيه خير لكم في دينكم ودنياكم أدعوكم إلى العودة إلى الله والتوبة مما أنتم فيه ومما أنتم عليه فإن باب التوبة ما يزال مفتوحا ما دامت الشمس لم تطلع من مغربها وما دامت الروح لم تبلغ الحلقوم فإن أدتم وتبتم وأصلحتم فهو خير لكم قال ربنا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلحه فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم وإن أعررتم فإن الله غني عنكم وعن العالمين هذا فصلوا على الحبيب المصطفى كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وزائره وباطنه ونسألك الدرجات الأولى من الجنة يا رب العالمين اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك مخبتين لك أوابين لك أوابين المنيبين يا رب العالمين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا وسلل سخيمة قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتول أمرنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الأمن والسلامة في ولاية بمبه خاصة وعلى نيجيريا عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mu tana magana kan masu wasa da mutuncin mutane a facebook ko tiktok ko kuma sauran dukkan wasu abubuwa da suka shafi waɗannan kafafe yadda ake kafa fotunan mutane ana ci musu mutunci wani a kawo shi kamar mahaukaci kana zaune a ɗaki kake wannan sharri wanda in allah ya ga dama zai iya haukata ka daga ɗakin ka kiyaye shiga mutuncin mutane ka yi amfani da wannan kafa wajen taimakon kanka da kanka da taimakon addininka da taimakon al'ummarka amma ka daina amfani da ita wajen wasa da cin mutuncin mutane Allah zai jarabce ka a cikin wannan rayuwar kafin ka mutu ko kuma ka je ka nemi yafiyar waɗanda ka yi musu wannan cin mutuncin in ko ba haka ba to idan kai wasa wallahi kafin ka mutu sai Allah ya gwada ka da wannan abu rayuwa ba a hannunka take ba mutuncinka ba a hannunka yake ba yana hannun Allah ne in ya ga dama ya mutunta ka in ya ga dama sai ya wulakanta ka ya faɗa a cikin alkur'ani yana cewa duk wanda na wulakanta shi ba wanda ya isa ya girmama shi a duniya da yawa matasa suna amfani da wannan kafa saboda wulakanta mutane su dauki kodan siyasa su saka su ci masa mutunci yadda suka ga dama ko ma su dauki sarki su saka su ci masa mutunci ko su dauki talaka dan uwansu su ci masa mutunci ko su dauki malami ko limamin su ba wanda ba a yi ma kowa ana yi masa saurari wannan kudubar da abinda annabi ya faɗa akan cin mutuncin mutane a irin waɗannan abubuwa sako ne kawai muke isarwa ko ka karba ko ba karba ba mun riga mun faɗa zamani ya gurbata kuma dole a fito a fara in an fada shi kenan in kaga dama ka daina in kaga dama ka ci gaba amma dai na tabbata ko ka ga dama ko baka ga dama ba sai ka mutu ko ka ga dama ko baka ga dama ba sai ka mutu ko ka ga dama ko baka ga dama ba sai an maka hisabi da abin da kai ko ka ga dama ko baka ga dama ba ɗayan biyu ko wuta ko aljanna dole sai ka karbi abu waɗannan abubuwa ba yadda ka iya kuma baka fi karfin ubangiji ba da wata wayewa da kake ji da duk abin da kake ji baka fi karfin Allah ba dan haka kai abin da zai zame maka amfani da daina cin mutuncin mutane da keta mutuncin su a cikin waɗannan abubuwa da kake godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah mabuwayi ga garau kuma mai gafarta zunubai yana juya darare akan wuni yana kuma juya wuni akan darare a cikin wannan akwai abin lura ga ma'abota hankali ina gode ma ubangiji na tare da jinjina masa da kambama shi da yi masa kirari da yabo a bisa ni'imomin da ya yi ma ɗan adam wanda ɗan adam ɗin ba zai iya kiyaye su ba sai shi Allah ni'imomin da mu muka sani da ma waɗanda ba mu sani ba sunayensa ubangijinmu ya tsarkaka sifofinsa sun buwaya a duniya babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi Allah guda ɗaya mai rinjaye na shaidawa lalle annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne mai albishir da rahamarsa da kuma aljannar Allah mai gargadi da ukubar ubangiji ta a wannan duniya da kuma wutar lahira Allah kai tsira tare da aminci da albarka a bisa bawanka kuma manzanka Muhammad tare da alayensa da sahabbansa waɗanda suke masu biyayya bayan haka ku ji tsoron Allah ya ku mutane duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita a rayuwa da al'amura duka wanda ya dogara da Allah zai azurta shi ta inda baya tsammani ubangiji ya ce wanda wanda ya dogara gare shi ya isan masa Allah mai kaiwa matuƙa da cikin al'amarinsa ya sanya komai yana da sababi ya ko taron muminai maza da kuma taron muminai mata yana daga cikin aibubbuka da laibubbuka da illoli da musifu masu girma iri daban-daban waɗanda muke ganin su a yanzu kuma suna ci gaba da watsuwa a cikin kafafen intanet da sauran abubuwa suna ta ƙara bunƙasa da girma da buwaya da fitowa abubuwa iri daban-daban a cikin wannan al'umma wannan abar kuma shi ne ƙila wa ƙala ai ta faɗin maganganu bisa zato ba tabbas wani ya ce wani ne ya gaya mun shi ya yi fostin wani kuma ya ce mun gani an yi fostin wani kuma ya ce na karanta ko na ji boris ko na gani a facebook ko wani abu mai kama da haka ba ka da tabbas kai ta ciwa mutane mutunci akan wannan kuma wallahi tare da bakin ciki da yawa daga cikin al'ummar musulmai matasa sun ɗauki waɗannan abubuwa khususan matasa mafi yawa daga cikinsu sai sun yi comment akan duk abin da aka yi dukkan waɗannan abubuwa da na ambata suna watsa su ba tare da kula da bala'in da zai je ya dawo musu ba wataƙila abin da kai postin ɗinsa bara bana kamanta shi amma mala'iku sun rubuta kuma sun ajiye suna jiranka ka kuma da su gabatar da kai a gaban Allah ranar tashin alkiyama kana watsa abubuwa ne ba tare da ka samu wata dogaro ko wata hujja ingantacciya yankakkiya ko wani dogaro daga inda abin ya fito ba wannan babu shakka ka bude kofar fitina mu ka tayar da husuma a tsakanin al'umma domin hasali masu fassin din wasu abubuwa suna fassin din su da su hada husuma a tsakanin mutane wancan ya ce wancan ya ce daga nan gaba za ta tashi har musifar ta fita daga facebook kuma ta shigo gidaje a bakuna akan titi a kai ta ana rigima al'umma ta samu ɗaiɗaicewa da rarrabuwa domin ɗauko irin waɗannan labarbaru ko irin waɗannan zuntuttuka da ba su inganta ba ko a banda hoton mutum a saka shi a ci masa mutunci ko a yi ƙasarsa daban samansa daban ko a ɗauki wani abu a zo a haɗa saboda dai kawai a tura fasadi a tura barna kai a ganinka ka cutar da mutumin kuma babu abin da zai shafi wancan mutumin da kai masa dangane da ladansa ko kuma abin da ya shafe shi amma kai ne za ka ɗauki nauyi a ranar tashin alkiyama domin ka yada barna kuma ka tattaro ayyukan zunubai manya-manya a kanka kuma ka saka barna a cikin al'umma kuma ka raba kan mutane kuma ka jawo bane da bala'o'i iri daban-daban waɗanda ba za su kirgu ba tare da sharrin da ka jawo makanka wanda ba wanda ya san shi sai Allah don haka hani ya zo a bayyane daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah baya son abubuwa guda uku daga waɗannan bayin nasa shine kila wa qala Allah baya son wannan an faɗa kai ma ka faɗa ba tare da hujja ba Allah baya so sannan Allah baya son tozarta dukiya sannan kuma Allah baya son yawan tambayoyi marasa amfani na'am ya ku yan uwana cikin soyayya masu girma da karamci Allah ya jarabci wannan al'umma ta hanyar Facebook da TikTok da sauran waɗannan abubuwa ya jarabce ta kwarai har tarbiyyar ta ma tana lalacewa har ya zamanto kowa da sarki da gwamna da shugaban kasa da malamai da talakawan duka ba wanda aka bari kowa rusa shi ake don haka Allah ya jarabci wannan al'umma da wannan kafar watakila ma ban sani ba waɗanda suka ƙirƙiri waɗannan abubuwan kila su ba haka suke amfani da abun ba yawa fiskokin da suka ƙirƙiro su ma mu muna amfani da su ne saɓanin haka domin wani ya ɗau wannan kafar ta ya ci mutuncin kowa ya zagi kowa ya wulakanta kowa ya dauki hoton kowa ya dora magana yadda ya hada ka husuma da wasu mutane ya yanko maganarka ya dora a ce da wani kake kuma ba da shi kake ba saboda kawai maganar ta dace da wannan domin ya tada husuma za ka dauki nauyi ranar tashin alkiyama ko shakku ba na yi Allah ya jarabci mutane da yawa wasu kuma an jarabce su da yawan magana da faɗan ƙila wa ƙala harsunansu suna furta abubuwan da babu dalili a kansu suna yi wa mutane ƙazafi suna yin ƙarya suna tura abin da ba shi kenan ba suna yaɗa shi ba tare da tabbatarwa ba daga inda ya fito ba su tambayar kowa ba su haƙƙaƙe abubuwa ya inganta ko bai inganta ba ya tabbata ko bai tabbata ba khususan a irin wannan zamani da ake na cikin siyasa irin waɗannan abubuwa sun yaɗu da yawa wadda kuma suna yaɗuwa da gaggawa a lokaci ƙanƙani kafin ka ankara ka ɓata zurriyar wani ka ɓata danginsa ka ɓata gidansa ka ɓata iyalansa kuma ka fusata masoyansa kuma ka fusatar da ƴan uwansa da ƴaƴan shi da matansa duk ka kunyatar da su kuma akan labarin ƙarya shin masu waɗannan aiki shin kan maganar annabi bata kwankwasa zukatansu bane ko dai basu imani da annabin bane ko kuma dai basu yarda da abin da annabin ya faɗa bane annabi ya muna na irin wannan aikin ya faɗi sakamako munana waɗanda za ka tarar gobe kiyama kai da kake yada irin waɗannan abubuwa daga cikinsu annabi yana cewa ya ishe ka zunubi kuma ya ishe ka Allah ya rubuta ka cikin makaryata ka yi rubutu akan abin da dukka ji ko ka yi magana akan abin da dukka ji Allah ya annabi ya siffanta ka da cewa mai irin wannan aikin makaryaci ne a gurin Allah kuma dukkan alamomin munafurci sun tabbata gare ka kai munafiki ne da kake yada maganganun da baka san kansu ba kame harshenka ya kai bawan Allah ba dole sai kai magana ba zunubanka fara su kai ka jahannama idan kai wasa ka daina cutar da al'umma ka daina bin tsiraicin su kana neman sai ka samu laifin su kawai dan dai ka ji magana ko kuma wani abu ya same ka ta hanyar telefon naka ko kuma ta hanyar sadarwa ko na boys da aka tura wadda aka yanka kai ma ka fito kai magana a kansa ka ji tsoron Allah musulunci ku ne al'ummar ko so musulunci yana suturtawa mutum ne har sai ya samu dalilai karfafa kuma baya bin tsirecin kowa sai ya tona masa ya fito da shi wanda duk ya shahara da irin wannan aiki yana son sai ya ga tsirecin wani to sai an ga tsirecinsa kafin yana gana wani ko ba daɗe ko ba jima Allah sai ya kunyatar da kai Allah mabuwayi mai sutura ne mai rufawa ne yana son kuma masu rufawa har sai sun samu dalilai ya kuma umarci bayansa mominai da su rufa ma junansu don haka Allah ya saka sakamakon aiki daga jinsin aikin ne idan ka tona ma wani asiri to sakamakon ka shine a tona ma asiri idan ka rufa ma wani asiri to shine Allah kai ma sai ya rufa maka naka asirin sakamako yana fitowa ne daga nau'in aikin da ka aikata in aikin ka ne sana'ar ka zagi mutane a facebook a tiktok ka bata al'amuran mutane ka faɗi duk abin da ba shi kenan ba to insha Allah ku kai mako sai Allah ya saka musu da haka sai ya tona maka asiri sai kuma ya tsire ta ka wanda duk ya kiyaye mutuncin wani dan uwansa musulmai shi ma Allah zai kiyaye masa mutuncinsa wanda ya tozarta tsiraicin wani mutum musulmi ba tare da haƙƙi ba to shi mako sai Allah ya tona nasa ranar tashin alkiyama wanda ya bude tsiraicin wani ya kunyatar da shi to shi ma Allah zai bude tsiraicinsa kuma zai kunyatar da shi a wannan duniya kai annabi ma cewa yi ko a cikin ɗakinsa ya zauna bai sake fitowa waje ba sai Allah ya kunyata shi a cikin ɗakin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ku taron waɗanda suka musulunta da harshe kaji ba ya ku taron waɗanda suka musulunta da harshe in an tambaye ka kai waye ka ce musulmi ne amma annabi ya ce imani bai shiga zuciyarka ba saboda kana cutar da 'yan uwanka musulmai ta hanyar waɗannan abubuwa kada ka aibanta wani kada ka bi tsiraicin wani duk wanda ya bi tsiraicin wani sai Allah ya bi nasa tsiraicin ya tona masa kuma sai ya tona masa asiri manzon Allah ya ce Allah sai ya kunyata ka koda a cikin ɗakinka ne abinda ya zama wajibi akan wanda yake jin tsoron Allah abinda ya zama wajibi akan wanda yake jin tsoron ya tsaya a gaba ga Allah Allah ya tambaye shi abinda ya zama wajibi akan wanda yake jin tsoron azaba ya nisanci kutsawa cikin kutsen mutuncin wasu mutanen da bai san kan maganarsu ba kada ka shagaltar da kanka da abin da zai cutar da kai ya cutar da addininka kuma ya bijiro da kai zuwa ga fushin ubangiji ya zo a cikin hadisi ingantacce na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda duk ya ce wa mumini kaza ne kuma abin nan bai tabbata bai masa kazafi to Allah zai shayar da shi wani abu da ake kira khabal a cikin jahannama shi ko khabal wani tsumi ne da yake fitowa daga diwa da ruwa na 'yan wuta waɗanda suka yi zina a duniya sai a rinka tatso wani ruwan jini a gwame da diwa sai a rinka shayar da kai don kaci mutuncin wani babu shakka harabun ne cin mutuncin wani haramta shi mai girma ne a cikin musulunci kamar haramcin zubar da jinin ɗan adam ne kamar kuma haramcin cin dukiyar mutum ne ba tare da dalili ba don haka ya zamanto yana daga cikin manya-manyan zalunci da ƙarya da ƙiran ƙarya wadda wani zai zauna ya kitsa ta ya yi wa mutum ƙarya ya masa ƙazafi ubangiji ya ce a gaya masa waɗanda suke cutar da mominai maza da mominai mata ba tare da abin da waɗannan suka aikata ba Allah ce sun ƙiri ƙarya a kansu kuma sun ɗauki babban zunubi a bayyane kuma zan gamu da su ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa riba tana da ƙofofi saba'in da biyu ƙaramar ƙofar ita ce mutum ya yi zina da mahaifiyarsa sannan sai annabi ya ce abinda ya fi wannan kuma zina da mahaifiya wato shi ne ka yi kutse cikin mutuncin wani ba tare da dalili ba shi ya fi cin riba ma zunubi ya zo a cikin wani hadisi na daban manzon Allah yana cewa mafi girman riba abinda tafi komai bala'in riba shine ka zagi wani ta hanyar ci masa mutunci da tozarta shi da yada labarun ƙarya a kansa shine ka afka cikin mutuncinsa ka yi bayani ka fito da shi a fili kuma ba tare da gaskiya ba ƙarya kake yi manzon Allah ya faɗa a irin wannan matsayi a lokacin da yake magana akan shiga cikin mutuncin mutane da afkawa ciki yake cewa dukkan wani mutum musulmi haramun ne a kansa ya ci mutuncin wani musulmi ko ya zubar da jinin musulmi ko ya saci dukiyar wani musulmi ko ya bata masa mutunci annabi ya faɗa a hudubarsa ta bankwana a filin arfa yana cewa lallai jininku lallai dukiyarku lallai mutuncinku harabun ne a tsakaninku kamar yadda yake harabun ne a wudinku wannan yau a cikin wannan watan naku mai alfarma a cikin wannan garin naku mai girma annabi ya ce na isar sahabbai suka ce ka isar ya daga hannu ya ce ya Allah kai mun shaida na gaya musu cin mutuncin wani harabun ne ya za ka yi da wannan hadisi ranar da Allah ya tsaye da kai ga ka ga annabin ga kiyama lokacin da aka tafiyar da annabi zuwa isra'i ya wuce kan wasu mutane suna da farce na dalma an musu faratu na dalma ba na jikin dan adam ba an kakkafa musu faratu suna cakan fiskokinsu da kirazansu suna yagawa jini yana fitowa suna shan azaba da wannan sai manzon Allah ya ce ya jibril waɗannan kan suwaye ya ce su ne waɗanda suke kutse cikin mutuncin mutane haka kawai ka fito da hoton wani kamar na ka rinka ci masa mutunci wai ka yada a duniya to ka ji irin yadda zaka azabtar da kanka da kanka a filin tashin alkiyama ba ma tukunna ka shiga jahannama ba farce na dalma za a maka kai ta yaga fiskar ka da kanka wannan mimbarin yana isar muku da sako ya koma su irin wannan hali muna muku nasiha ya koma su wasa da mutuncin mutane a hanyoyin wato waya da hanyoyin da suka shafi facebook da su tiktok da sauransu muna muku nasiha izuwa ga dukkan waɗanda suke yi wa mutane tsiraici su zazzage su su ci musu mutunci ku ji tsoron Allah muna muku nasiha waɗanda kuke zuwa kuna wasa da mutuncin mutane kuna cutar da su ku cutar da su ku cutar da matansu ku cutar da 'ya'yansu mata ku cutar da 'yan uwansu da danginsu domin duk wanda ‘yan uwansu suka gani ba za su ji daɗi ba ya ku masu wasa da mutuncin mutane kuna ci musu mutunci ina muku magana akan wannan mimbari ina haɗa ku da Allah akan addininku idan ba ku da addini da zai muku tsawa ku daina to ina haɗa ku da cewa ku yi kishin kanku mana idan ba ku da kishin kanku shi ma kun rasa ba kwa kishin kanku komai ya same ku to ina muku nasiha da kudunci mutuncinku na ɗan adam idan ba ku da mutuncin ɗan adam ba ku da komai ba abin da ya rage to shi kenan ku ji tsoron Allah ko kuma ku saurari azabar ubangiji yana kallon ku kuma yana kallon yana jin ku yana kallon ku yana jin ku kuma yana kallon ku da irin abubuwan da kuke zantawa a wayoyinku da zagin mutane ko yadda kuke sake tas da kuma surori na tsiraici da wasu abubuwa da kuke yi na boys da ake turawa da ma dukkan wani abun da kuke wasa da shi na mutuncin mutane kuke tona suturar mutane kuke tsiraitar da su kuna aikata abubuwan da suke haramun da cin mutuncin mutane ba ku san Allah yana kallon ku ba ba ku san Allah yana sauraron ku ba ba ku san mala'iku suna rubuta ku ba shin ba ku san Allah yana kallo ba da ya ga dama zai iya kunyata ku kuma a gurin da kuke wannan aikin ba ku sani ba da Allah ya ga dama zai tona asirin ku don kuna yin laifi shin ba ku sani ba da Allah in ya ga dama zai kwace lafiyar ku ba Allah in ya ga dama zai iya karɓar rayukan ku a irin wannan hali amma tsarki ya tabbata gare shi sai ya jinkiri ba dan ya kasa ba yana jiran ka ne ko ka tuba ko kuma ka dawo gare shi da wannan hali ya ku masu wasa da mutuncin mutane idan tsoron Allah ku yayi kaɗan, to uƙubar azabar Allah za ta muku yawa in dai ba ku da tsoron Allah to babu shakka Allah zai azabtar da ku ko in ba ku tuba ba ba ku jin tsoron uƙubar Allah ta duniya da ta lahira shin ko ba ku sani ba sakamako yana iya fitowa daga sakamakon abin da kuke aikatawa shin ba ku sani ba kamar yadda kuke haka za a muku shin ba kwa jin tsoron shi Allah ya sallada wani akan kuma da tausayi ya rinka cutar da ku a cikin mutuncin ku kamar yadda kuka cutar da wasu mutane ba da haƙƙin su ba shin ba ku da ƴan uwa ne shin ba ku da ƴaƴa ne ba ku da iyaye ne ba ku da babanni ba ku da ummomi ne shin kun yarda su a ci mutuncinsu irin yadda kuka ci mutuncin wasu a ɗora babanka a ci masa mutunci shin kana son a keta mutuncin mahaifiyarka kana son a keta mutuncin ƴar uwarka babu shakka da ɗabi'a zaka ce a'a to amma me yasa ka yarda mu mutane kake ci musu mutuncin su kai baka son ayi manaka ya ku masu wasa da mutuncin mutane ina tsoratar da ku daga muwa da Allah ina hada ku da Allah ku ji tsoron keta dokokin cin mutuncin mutane ta hanyar cutar da muminai maza ko muminai mata domin ƙarshe da al'amari duka zai dawo muku mai raɗaɗi da ukubar ubangiji kuma Allah ukubarsa tana da girma ya faɗa cikin alƙur'ani ya ce waɗanda suke cutar da muminai maza da muminai mata ba tare da abin da suka aikata ba waɗannan sun ɗauki kiran ƙarya da zunubi a bayyane ya ku masu wasa da mutuncin mutane a facebook ko tiktok ko kuma sauran wasu abubuwa ina kiran ku zuwa ga abin da ya fi muku alheri ya fi muku alheri ga addininku da duniyarku kuma da lahira ina kiran ku ku koma zuwa ga Allah kuma ku tuba zuwa ga Allah daga abin da kuka kasance kuna yi daga abin da kuka kasance kuna kansa idan kun tuba kofar Allah a buɗe take matukar rana tana fitowa bata kai wato daga makudarta tana faduwa matukar dai bata fito ta yamma ba kuma matukar rayuka suna jikinku ba su kai ga makogoro ba idan ka tuba Allah tabaraka wa ta'ala zai karba amma idan kuka bijire akan abin da aka gaya muku to babu shakka za ku girbi abin da kuka shuka idan kun tuba kuka gyara to ya fi muku alheri ubangiji yana cewa waɗanda duk suka tuba bayan da su azzalibai ne suka gyara to Allah mai karban tuba ne a kansu kuma Allah mai gafara ne mai tausayi idan girman kanka ya dauke ka ka bijire ma abinda aka gaya ma to Allah ya ce a gaya maka na wadata daga barin ka ba ka da komai ba abinda zaka amfane ne da shi amma zan azabtar da kai da zunubin da ka aikata Allah ya wadatu daga barin talikai ku yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam Allah kai tsira a bisa wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa gaba ɗaya ka buwayar da musulunci da musulmai ka dirkakar da shirka da fushirkai ka dirkakar da waɗanda suke makiyanka ka taimaki bayinka masu ɗayan takaya Allah a ko'ina suke Allah muna roƙonka mabuɗan alkhairi gamammunsu da cikakkunsu farkonsu da ƙarshensu bayyanansu da ɓoyayyunsu muna roƙonka girman daraja maɗaukakiya a cikin gidan aljanna ubangiji ka ba mu ita Allah ka taimaka mana kada ka taimaka a kanmu Allah ka taimake mu kada ka yi taimako a kanmu Allah ka kare mu daga makirci kada ka bari a yi makirci a kanmu Allah ka shiryar da mu ka sauƙaƙa mana shirya ya Allah Ubangiji ka taimake mu akan wanda ya zalunce mu ya Allah ka sanya mu gare ka masu yawan ambatanka ka sanya mu gare ka masu gode ma ka sanya mu gare ka masu kaskantar da kai ka sanya mu gare ka masu komawa zuwa gare ka masu mai da al'amarin su zuwa gare ka Allah muna roƙonka ka karbi tubanmu Allah ka wanke mana zunubanmu Allah ka tabbatar da hujjojinmu Allah ka tabbatar da harsunanmu kan ambatanka ya Allah Ubangiji ka cire kulli da ke cikin zukatanmu ya Allah na hasada ko mugunta ko keta ya Allah ya Allah ka yi gafara a gare mu cikin abin da muka gabatar da abin da muka yi jinkiri ba mu gabatar ba da abin da muka sani da abin da muka ɓoye da abin da kai ne ka fi mu sani da shi ya Allah kai ne na farko kuma kai ne na ƙarshe ba wani abin bautawa da gaskiya sai kai Allah kai mai afuwa ne kana son afuwa kai mana afuwa ya Allah Allah kai ne mai rahama kai mana rahama ya Allah Allah ka ji kan mamatanmu ka warkar da marasa lafiyarmu ka jibinci al'amarinmu ya ubangijin talikai Allah muna neman tsare daga gushewar ni'imar ka gare mu da juyawar lafiya daga barinmu ya Allah da mummunar fuju'ar musifa ya Allah ko fushinka daga dukkan wani abin da ya shafi fushinka ya Allah muna roƙonka ya Allah ka saukar da aminci da zaman lafiya a wannan jihar tamu ta Gombe a keɓance da kuma Najeriya gaba ɗaya ya Allah Ubangiji ya Allah mun zalunci kanmu da kanmu idan baka gafarta mana baka ji tausayin mu za mu zamanto cikin masu asara Allah ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya ka kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu azabar wuta ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله وإياكم